na da shekara da kuma yi da yi kasar da الدرر الرئية ناب بن مالك العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na ashirin da takwas sannan mun fara sabon kita wanda ya ba shi takin kitabun jana'i littafin da yake magana a kan hukunce-hukuncen jinaza hukunce-hukunce na suturta gawa ya kunshi hukunce-hukunce kama tun daga rashin lafiya ko kuma har zuwa ba dai rasuwa ko da ba a rashin lafiya ba har abin da za a yi wa mutum shi karan kanshi a jikin shi na wanka da likafani da sauransu da abin da za a yi a makabarta wurin sa shi da ta'aziyya da hankurtarwa da sauran hukunce-hukunce masu tsarin yawa gaba su ake narkawa sai su zama kitabun jana'is ko ahkamun jana'is kunto kuntana janaza za mu tashi fasali na biyu a ciki kenan bayan ya kawo kitabu da jana'is da kitabu da jana'is da sunnati iyadatu iyadatul maridi to za mu tashi faslun sai ma da yake wani fasalin kuma wa yajibu kusul mayyitil muslimi ala al-ahya'i wajibi ne a kan rayayyu yi wa wanda ya rasu wanka wannan kalmar mun sha magana kai akwai mayitu akwai maitu amma malamai na duk wani lokaci da suna amfani da maitun a wurin mayitu suna cewa dan a tantance saboda abin da ke cikin harshen larabci na furukun lugawiyya ko da kalmomi sun yi tarayyar haruffa suka dan sha bambam a wasali wannan bambancin a wasalin to ya daru ila al-ikhtilafin ma'anawi yakan kai mutum zuwa ga samun wani bambanci na ma'ana sun aka ce al-mayyitu wanda ya riga ya mutu kenan ko ya rasu yasa duka dabbobin da aka haramta mana shi sai gana inkiya da cewa maita hurrimat alaykumul mayyitatu ba da aka ce mayyitatu أومن كان ميتا فأحيينا أما تكي الميت شيء وند زي موت bai mutu da yanzu yanzu na nan da ran shi bila da har da lafiya ma yana kaiwa yana komowa to amma ni duk mai rai mamaki ne kullum man alaiha fa yasa da aka tashi ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai wanda bai rasu shine mayyit kuma su din ma al'ummar taka su waɗanda za su rasu ne su tare thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum tahshamun mayyit kenan suraka wannan tana zuwa a wurinta wannan ma ta zo a wurinta wani usman da suke a da maito da mayyit duk ma'anar su ɗaya ma'anar wannan za ta yi shiga wannan kawai da ake za a kalla karinar da a kalla kamar da Allah ya ce cikin surat al-hujurat ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita ko mayyita kuma kaga ana nufin wanda ya riga ya rasu ne gaba ɗaya to ma da yake waya dubu kusurin mayyiti wajibi ne yi wa wanda ya rasu wanka wajibcin yana kan zuwa alal ahaya a kan rayayi wannan aiki ne na ibada da mutum shi ba shi ake tambaya ba ba shi ake tambaya ba ba tambayar shi ne ya sa ba kai wanka ba lokacin da kara su ne duk ba za a tambaye shi ba to da haka idan wani daga cikin yan uwa musulmi ya rasu tilas musulman da suke da rai a matsayin farko kifaya shi mashi wanka wankan nan su mashi yadda shari'ar musulunci ta tsara gurgudun yadda addini ya nusantar su gurgudun yadda ita al'umma za ta sayu ga yin mashi wannan wanka kada kenan ya zama wajibi wasu su je su koya in ma ka ce ba kowa zai iya koya ba ai za a iya rasurci da kai kadai maganar kana jin tsoro to wannan ko ba ta raba ka da ita ba dan kaga wani zai ce to shi yanzu ya je kawai ai kaza ai kaza ai wanda ya rasu ma yana da wasu communicable diseases to baka ga annabi ya ce la adwa ba ne baka ga annabi yana ce la adwa wala tsiyarata wala amata wala humata wala safa duk wannan cancin babu to ya za ka ce ce to ai ka san mu imanin ba shi yake to eh to kuma ya kalle ya manzo sai kuma ya hango irin ku da imanin bai nuna ba yake sirra min al-majnun siraraka min al-asad hadithun nan sai muslimin kuma da cikin nasihin in ka ga kuturu ka gudu kamar da in ka ga zaki da ka gudu saboda ana ɗaukar cutar cutar ta to inda ko mun ka rubuta in ka ganta in ka ga me ta karanta a nakari daga mabuda rana zuwa faduwar ta za ku dawo kan maganar wanka amma dai haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin na shi wanda ya rasu akan waɗanda suke a rayu da su yi mashi wanka. mashi wanka irin yadda shari'a ta tsara. Sai ce wani karibi makusanci aula daga karibi shi ya fi cancanta yi taryayi wa makusancin shi wanka idan kana min jinsi idan shi da jinsi shi ina nufin namiji shi ya fi cancantar yi wa ɗan uwan shi namiji wanka to da jinsin su ɗaya amma namiji ba zai wa mace ba ba zai wa mace ba to haka ita ma mace ita ta fi cancantar ce wa makusanciyar da ko ƴar uwarta wanka da an na amin jinsiya to suna cikin jinsin ta ke na yanzu wannan mace ba za ta rasu ba a tattaro maza su yake mata wanka ba zai yi ba sai dai irin ƴar karamar yarinya ce shekara uku hudu biyar shida suna da zama da haka to na iya shama na shi mata haka wani namiji ba zai rasu ba a kan ya koma tashi to kaga wannan shi zai rigintar da domin aiki da waccan farilla ta kifaya wajen koyon yadda ake wanka to wajibi ne maza su je su koya mata ma su je su koya saboda mazan na rasuwa matan ma na rasuwa kuma ga shi hakki ne akan murayayi me zai zama sauran amfanin da in san uwan ba zai rasu da iya mutu wanka ba da ce ko to kaga san dai ni ba na san yadda ake yi bane kawo goran feshin nan ko za tura mai abin na ne gora biyu ko gora uku ko kuma a samu ruwa ko ya ga an taya musu a'a ai ai akwai sifatu kamara ita ake so ai daga wannan aikin ba ka da sauran wata alaƙa da shi to ina maganar gaggawa ina maganar magudi ina maganar yin mashidowa kwaliti ai yanzu ba ma high quality ba high quality da ke a halar kaifiya mafi kima mafi cikar kaifiyar yadda ake wanka to irin shi shine za a biya yi da ka idan dan uwa ya namiji to dan uwan shi maza su za su yi mashi wanka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyalihi aqrabukum aqrabukum in kana ya'lam fa in lam yakun ya'lam faman tarawna indahu hazzan min wara'in wa amana wannan hadisi yana cikin musnad ibn Imam Ahmad da da Imam Tabarani yadda a cikin isnadin shi akwai jabirin ju'fi ko ja'ad wanda ana ana zargin su ma da shi'a to da haka akwai dai maganganun shi a kan shi wanda suke matsalar hadisin sani da haka sun suke tasu gaskiya saboda kasancewar ta a cikin hadisin ba za a iya hujja da shi ba amma saboda karina ta wasu nassoshin a iya yi bayani da shi a matsayin yana da goyon bayan waɗansu abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai ko inda akwai magana a kan hadisi sai idan ɗayan ku ya rasu ɗan uwansu makusanta su kula da shi ta wajen yin mashi wanka idan a cikin su ɗan uwan na ba wanda ya iya to sai ku nemo a wajen dangi amma da yake da sifofi guda biyu bayan ya iya wanka ya zama yana da sifofi guda biyu na ɗaya ya zama zawara'in yana da wani ne mai takatsantsan to sannan wa amanatin ko mutum ne mai amana sai zai ga wani wanka zai zai ta tona tone ya ta lissafe lissafe ya ta kana kana a'a menene na tona tone ai wankan aiki ne na ibada ya ce wa a'adu zaujaini bil akhari aula ɗayan ma'aurata ya wanke ɗayan shi ya fi dacewa idan mace ta rasu matar aure ta rasu to abin mijin ke mata wanka ina ma da yin suke cewa to da wanka da sa ta aka bari ya ta haƙi suke ya ci su kawa a wanka da yadda zai rufa mata asiri ba dole bari in wanke ta rufa mata amma aka yi sawa a ɓangare sai abin mai uwa a lokacin in aka samu jayayya mijin ya ce shi ke da kawa in wani suke suke da kawa wajen wanka sai a gaban shi ya fi su idan ka yi sawa ka bari kuma sun kayar da shi amma idan ba a samu jayayya ba duk wanda ya sa a gaban ya yi kawai dai ka'idar da za a kiyaye shi ne duk wanda zai kama gawar wani a sa a kabari kada ya zama da garin da ya wuce ya kwanta da mace ya kwanta da mace idan ya zo wurin ya taba wannan sallallahu alaihi wasallama kuma fage ne na kamun ka ko na biyayya wanda za iya tawassuli da wannan aiki ya ce to kai ban da kai ma ba sai ka kai kanka ba ya zama bukatar sai ka matsa ma wani mahaifinki mahaifiya dan uwa mata kani ta jika to dole dole sai ya matso ina ƴan uwan ina ƴan uwan in bai zo ba ruwanka kuma kila wani ma ya samu kalaya mana ya kusu sosai da rasuwa rasuwar ta hada sai shi da kuma iya kama ba amma dai a sami waɗanda suka sanya ake kamawa wannan addu'a da ake ta sawa a kabari iya wanda suka rike gawa kawai suke yi amma za ga mutanen wani ma na sama ta bakwai ma yi yake yi ko yana can san abinka ba ruwanka ko da idan ka bari sai baka kama ba ko kai ba kai ruwa to ruwa kai ba ba ku wa kai ba wa kamar baka sai yin tattakin airtel ne kai ta sawa a yanke ka faɗa mun wata dabara mun shiga wata dabara mun shiga ba zai shiga ba Sirri ne, sirri ne a nan kai. ta yi abu ba halin nan ba ta haka ma'aurata guda biyu kowa zai iya wanke kowa aisha radiyallahu anha wata na take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma barraka law mittaqabti fagassantuka wa kaffantuka kuma sallaitu alaihi a san yake ce mata matar rake law mittaqabti ne sai kuma mai kan aisha yake cewa ka ai ba ki da matsala inda kika riga ni rasuwa ba shi da matsala in kika riga ni rasuwa in san me zai faru ni zan maki wanka ni zan sanya ki alkafani kuma sallaitu alaiki kuma ni zan maki sallar gawa sanin wa da fantiki mu ni zan binne duka waɗannan ababen ki ki tsarin ki inuwa ni zan maki su in dai kika rasu kafin ni kuma lokacin da ya rasu ɗan uwanki suka yi mashi wanka kan afa da sauransu a gaisha daga baya take cewa da wutta kafan min amri mastakbar ma gaskala nariya sallallahu alaihi wa sallama illa ni sa'u kika da bayan da muka wuto za ta dawo gaba a ce misali shekarun da muka wuto na dubu ɗaya da ɗari hudu shekara da arba'in da shida ta shekara arba'in da shida misali ko da arba'in shekara shida baya da a ce za su bi su wuce tunkara a gaba kuma yanzu a ce maka da a ce zaɓen gwamnoni da na shugaban ƙasa zai dawo sai nan gaba za a yi ida za ta ce da ban zaɓi wani da irin shi yake ta da a ce za a dawo da manzo sallallahu lama yanzu a mai da mu lokacin yana da rai kuma ya zo yanzu ya rasu ce ba wanda na rufar ya taɓa gawar sai mu matan kilami hakan kunwa bai mashi wasa kama dai kaga ta faɗa ne lokacin abin ya riga ya wuce kama kuma sunnar ke suna ka ya tabbata namiji mata ta da su zai yi ma ƴan uwan su zaman su zai mata wanka idan yana tsoron wani abu kuma na fitina ta san akwai wanda baya son ka da aurenta tun lokacin sha gari to sai kuma ya fake da wannan yake sai da nace kar a baki gashi ta mutu yanzu haka ma kake ke ba zan mutum na son ka da sharri in ka huda sai wata ce sai ka ta da siyaga shi wani wani wani ƙari ƙari yake shi wani ya ce ya ce yake kuma dai da sai wata ka huda da haka miji zai iya wa matar shi wanka mata na ta iya wa mijinta wanka wa yakunu al-ghaslu ko wa yakunu al-ghuslu talata ana so a yi wankan kafa biyu wannan shi ne mafi karancin ana sa aiwa mafi gata kenan mafi karancin gata a dangi shi ne wanda ya zo wankan da ya mafi biyu mun zo bayanin wankan da ya au hamsa ko kuma ya mafi biyar au aksara ko kuma ya mafi fiye da biyar amma dai ko nawa za a iya zama wucin haka za a iya bakwai za a iya tara za a iya sha ɗaya biya halatta gwargwadon yadda tsafta ko rashin tsaftar jikin yake ko kuma gwargwadon yadda su masu mashi wankan suke so su tsaftace shi lokacin da yara na bisa sallallahu alaihi wasallama Zainab ta rasu ya zo ya samu su ummu afiya suke ɗaki suna mata wanka sai yake ce masu idfil laha talata yace ya ummu afiya da ke da ‘yan tawagarki, to kuwanta Zainab kafa biyu riki sabiru, au kamsa, ko kuma ta sabi biyar, au aksara min zalika in ra'aitun nan, ko kuma fiye da biyar in kun ga akwai bukatuwar haka. In akwai bukatuwar haka, to ku yi haka. In dai kun ga ya kamata a yi mata fiye da haka. Yace bai ma in wasu jirin man zo wannan wankan da ne layi bi ma'in da ruwa wa sidirin da magariya ita wannan magariyar aikinta ya dama aikin sabulu idan haka sa sabulu ba zai iya aikinta ba ta da cewa sabulu zai kitar da shi zai gargar da jiki amma ba zai aiki irin na magariya ba daga cikin aikin da magariya ke aka yi wani ciwon kada shi fatar shi na haɗewa da ka ba za ta sarki ba da wuri su za ka ga akwai fa'ida tana kuma tana da irin nata ƙanshin da wasu fa'idojin da aka sai a kokari a ga cewa ita aka nemo shi ma ne yake musu in ra'aytunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fi akhirati fi akhiratin kafura idan kun zo na ƙarshe ku sanya kafura dan a rika jin kanshi ana jin kaza ana jin kaza yace wa fil akhirati kafurun ana karshe ana so a sanya kafu saboda wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada malami ce cewa inna ma amara bil kafuri fil akhirati li anna min khafiyatihi an la yusri at taghayyura bi masu'mina shi wannan kafur din kuma daga cikin aikin da yake galiban aure suka saurin canzawa da wuri ba idan wanda ya rufe yana da wani ciwo da yake wani kuka zo mai wankan gawa na ƙarshe sai aka sai da kafin wani bai da ba da har ko nake ta zai ke kwanaki ma bai tashi ba sai dai na ce har da abu kaga yana tasiri kwarai kwarai da gaske kenan to sai kokari a a yi shi to sannan suka ce daga cikin wata fa'ida wanda ake wacce ake samun aka yi mamamaci wanka a wankin karshe haka ta kafu galiban ko gaba ɗayan dabbobin da ka iya bin makabartu su tona kaburbura don cin gawo ba sa cin cikin da ke da kafin tun lokacin da yusuf wannan bincike ya tabbata haka wanda ya je laboratory da ya haka bai koma ko kawai ya sake komawa da haka in karnuka ne wani ne suka tona kabarin wanda aka yi mawankan sai suka ji tashin kafin za ka bashi ba da idan suka ci sun ci guba kuma shi ba guba ba ne abin kafirtin ya bada wata gudunmawa wato kenan kafirtin zai yi amfani har bayar da su kuma zai ɗauki dogon lokaci ba tare da wani ya iya zuwa ya ya ya taɓa ba kila wani malin ke rikaf ya gano cewa to to wai irin masu na kabarin nan suna tsafi da gawai wai suna yi da gawar da aka sa wa kafir a wankanta? Aga da ake an san masu yin sai yi karshen miya, sai a raba musu sai yi tambaya, amma yanzu ka ba mutum kuma ka shiga. Duk da aka samu wani masu ga kafa, ita to ran kai dade kaman ku ne a hali. Fasaduwa ala zikiri in kuntum la ta'lamun. To me za ka ce? In yoro ne shi kenan. Da ka dai kafin na da mutukar amfani. Yace wa tuqaddamu lima yaminu ana gabatar da bangarori na dama duk gabar da za a yi wanke wacce akwai hagu akwai dama a fara da bangaren dama gaɓoɓin alwanda ce da za a bi a gabatar da attayamu ko almayani sannan idan an zo raba jikin shi biyu a yi mai wankan shi ma a fara da bangaren dama ce wala yuzassalu shahidu amma duk da wannan bayani ya kamata mu sani cewa ba a yi wa shahidi wanka muna da shahidai kala uku akwai shahidin duniya da lahira shine wanda ya rasu a fagen fama da fafata yaki ya fita jihadi aka kashe shi kuma ya haka don Allah sai ce wannan shahidi ne na duniya da lahira akwai shahidin lahira kawai ba ba shahidin duniya ba ne shi ne wanda ya rasu a ɗayan wurare kusan guda goma sha bakwai ya rasu da ciwon ciki ya rasu da tarin fuka ya rasu yana da kare dukiyar shi ko iyalan shi da makamantansu mace ta rasu a nakuda ko talla cikin ta to duka waɗannan shuhada'u shuhada'ul akhira ne mutuwa ce ta shahada sai kuma na uku shine shahidin duniya kawai wanda na yi shi ne wanda ya aka kashe shi a fagen fama a fage na fafa da ɗaukaka addinin Allah amma ke duk wannan yakin da yake biyo ka na shahidi to da kacewa na shahidi ne ai wani gwarzo ne wani ba dama ne aka taru to kaga Allah wanda cikin sarki ba zai karɓi wannan ibada ba to wannan shi ma shahidi ne yake ce ma shahidin duniya kawai to duka shahidin nan kowane akwai hukunci shi shahidin duniya da lahira wanda aka ce a fagen fama da wanda suka jihadi ɗauka dina Allah to shi ma da ke nufi a nan shi kaɗai ne ba amma amma shahidin lahira da ya mutu da ciwon ciki za a yi musu wanka to da shahadi sai an je lahira Allah ba shi certificate din shi ta ba shi abin nan dama sai ya wuce bayani shi kuma shahidin duniya tunda mu mu sa da cikin zuciyar shi ba na cewa wannan jihadin da ya zo ba ya so shi bane don Allah to abin da ya faru shine zan ne wanka amma idan an je lahira irin su ne Allah zai taya tambayi ne ne kai wace ibada kai wani aiki kai ka samu wannan gagarumin lada yake Allah na yi jihadi ne daga lokacin addinin ka ta kada san mai ce mai kaza Allah ya kariya kake ka tantal yuqala shuja kai yake da kace maka gwarzo ko jarumi ko fitacce ko sarkin karfi kuma fa kada kila kuma tuni an ma riga an faɗa kuma ka riga an faɗa ba ka da komai na wani abu na sakamako ba ka da komai na sakamako da aka shi ne ce wala yi zarkalu shahi bal yudfalu fi iyali wa dima'i tanwihan bima fa'al kawai za a rike shi a yadda aka same shi a yadda aka same shi din nan da wannan tufafin da ke jikin shi da jallabiya ce kila riga da wando kila wa ko ma ne ne da shi za a rike shi wa dima'i da kuma jini shi wannan jinin da ke tattare da shi duka a aka za a ce a rike shi zai tashi gaban Allah yana cikin manya-manyan mutane waɗanda Allah mulkin sarki ya daga darajar wannan shi ne babin da ya kulla ko kafali da ya kulla musamman don ya tattauna matsaloli da suka shafi wanka na gawa in an yi rasuwa galiban abin da ke faruwa cikin mutane da ga mata sun fi iyawa su kila za su iya cewa ko saboda su ba su da wayo ne su ba sa tsoron mutuwa sai ta kuma wannan mutuwar kul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kudu wata dangantar ba mutuwar da kuke gudun ma sai ce za ku haɗu da ita ba a za ka haɗu da ita za ka ce ana neman ka yana za ka ɗora da'azin ka ba amma ka ce maka karka ya kai ka hali da lokacawa haba nan ta kwana gidan sauki ka san da yake shin shayi ba za ka kara zuwa wajen ba ka san da yake sai ya babban ka da wani ka san da yake bi inda yake kaza da yake kaza ba a ita wannan mutuwar ba inna hu mulaqiku za ta haɗu da ku ta ka maza na da bukatuwar mu je mu koya mata ma na da bukatuwar mu je mu koya in so samu ne ya koya kuma ya yi ya haɗa aikaci shi wannan wankan da wani yaro su za a yi yana da irin nashi na dubban yana kuma daga da wasu daga cikin sharuɗa ko hukunce hukunce farko idan aka ce wani ya rasu abu na farko da ake so a gaggan yi shine a cire tufafin da ke jiki shi amma an ga cire tufafin hannun da ke shi daga rubutu na ko wani mayaki ta ƙarƙashin garbar ya cire kifa cire riga cire wando a cire rubar riga a cire kuma da fiyan inda waye inda zobe duk a cire yana da haƙorin haƙi na zinariya mai tsada duk a cire kada a mutu sau biyu ko nan ba kaza ba kaza duk sai a cire wani shi ne ladabi na farko da ya kamata a yi ladabi na biyu akwai ɗakin wankan gawa magabata duk ba sa gina gidan ta sun yi ɗakin wankan gawa kuma ma a gidajen mun ma baka yi ba a inda matar tana gada ma ko su alherai da za ta samu ta tare da kai ai za ta gindin ɗakin kai gawa nan take yau ta ce a kau da tsohon tukunyar can akwai a kau da buhun gawayin can a ajiye shi a cikin haimashi amma shi ɗakin wankan gawa na ce sai akwai gado da aka yi sai gado yanzu ya yi samun gadon kara sai ka sai duk wanda ya zuba kawai na sauka kasa daga cikin abin da za a yi wurin da za a yi wankan su samu ne a sami wuri wanda za a rika tara ruwa mana a sa wata rila wadda za ta rika tattara ruwa ruwan da ke sauka da kada ba shi ta yawo yana cika ko'ina tattara kyakkyan an gama sai a sai a sai a watsar to sannan idan namiji ne ba laifi a iya kwara jikin shi sai a dai kawai daga cibiya zuwa gwiwa su ne kawai da a bari su da a sukarta su kenan to nan da a sukarta su amma sauran ba laifi a iya bayyanawa amma ita mace to kan mara'atu kulluha auratun hayyan wa maita ita da aura ce duk da cewa wanda za ki mata wanka to sannan wanda zai wankan ana so ya zama yana da ilimi yana da warahu yana da amana yana da sirri ilimi shi zai ba shi damar ya san falalar yin wanka idan mutum ya yi ma wani mamaci wanka kuma ya ga wani abu ya koyi wani abu na aiki ko wani abu na kaza ko wani abu na kaza sai ya boye Allah mutukin sarki zai ba shi gwaggwaban sakamako to idan aka zo za a yi wankan an samu ɗaki ko kuma akalla da an samu shimfiɗar da za a yi mashi ga gawa nan a kwance za a samu ruwa ruwa ne ɗan tuni haka sai a zo da shi wurin idan an zo da shi kafin komai sai a ɗan mamma ta ciki ɗan daddanna a mamma ta kilo na abu da ke fita ta zubura shi a gwamfin ko ma ciwaye a lokacin ya zama shi ba kowa wani ko ma shi waye kila waye kila waye ana ta wani babban a sai sai fura wani ba ai wani wane ne wane ne ai ba dama ne ko ma ne za a lissafa na matsayi a lissafa shi da yanzu ya riga ya wuce yanzu kawai wani na balin sarki su a ga an kiyaye an yi maki su to idan aka zo waɗanda za su yi wanka su kaɗai za su shiga ɗaki duk wanda bai da aiki na musamman da zai yi a ɗakin kowa ya gida idan ka je za ka yi musu wanka suka ce suka ga yazo kila kai ma dan uwansu wanka wani sai dai koma ke ya kalla ko ya fita ko ka fita in ka fita ba a kallo wanda tana wani ya sa waya dole ya zai sa waya ka fizge wayar ka saka ta a ruwan wankan gawa ka ce in kun gama wankan yanzu ya karba in ta ce chinese shi kenan ta koma china in waya ta bada bayan ta ke koma mu zama mai take cewa ba ina ga wani akwai da abin take faɗi nan gaba kila za mu gane ba a kallo kwata kwata su da inda windan da wasu ke dinkowa duk a tushe in aka zo da ruwa aka tsinta ma sai a ɗan nan masu suke shi daga nan a iya wanda yake wajen kan shi zai iya ɗan miƙar da shi ya zaunar da shi ya kwantar ya zaunar ya kwantar da wani abu da zai fito sai amfani da leda ko safa duk aka kawar da irin ire-iren wa'annan a kuma son fitta hannu sannan za a nemo na abin da na safa kada ba bai wata ba ce sai hannun mutum ya taba gawa ba a ya samu wani abu da zai shiga zai zama shamaki bai na uwa bai na jismi almayi to idan aka zo da shi aka gama wannan to sai a bi gaban shi na baki kunni da su hanci da goge a kawai ake kwata-kwata ba su a sa ruwa su da ana sanya ruwa dogon ruwan da ya shiga ba zai dawo ba ko kuma in ya dawo ku ba haka dai ake so ba mana ba a so wani abu ya shiga sai a ɗan samu na ba ɗan goggoge bakin goggoge kafar hancin da wani ba a kunnin shi a goggoge to daga nan sai a wanki cibiyar zuwa gwiwa kuma da mai wankan janaba ke yi daga nan sai a zo sai a bi duk abu wankin farko sai a bi sai a wanke gaban alwala hannaye sai a fara da na dama sannan hagu baki dan gogewa kawai za a yi sai fuska da sauransu na ka gama wannan sai a fi ɓarin jikin shi na dama ko dai in zai iya yiwa a zaune da shi sai a zaune da shi sai a wani bangaren dama yana zaune gaba da baya yana da gashi to in ya yi askin banza ko ya yi kitso ya zama wani kwakwamadi to duk za a iya kwancewa sai a kwance ni iya abin da za a iya yi mutum yana da haƙorin maka a cire sai dan an fahimci akwai jin mashi ciwo to sai a haƙura a bashi to in aka wanke bangaren dama shi kuma dawo bangaren hagu yana kwantar in aka gama sai a kwantar da shi daga nan sai a dawo bangaren dama daga cibiyar zuwa kasa har kan yatsu dama ko kuma a dawo hagu daga nan an yi na farko kenan an yi mashi wanki na farko in aka dawo wanki na biyu za a iya abi kawai dama hagu dama hagu fatan wancan tsarin mutum da har da an yi abin farko za a yi amfani da wani abu mai kama da sabulu sabulu in kuma da magariyar haka ita magariyar tana aiki irin aikin da sabulun ke yi sannan tana hana tashin wari ko wani bashin abu irin tana haɗa ciki ya zama ya dunkule ya taru da ba zai saki ba ko rufewa ko waye duk bari da wuri ba kaga tana da fa'idodi masu masu tarin yawa to daga nan sai a zo da ruwa na biyu sai a zuba magarya da ke na farko ko ba sa komai ba tsoron ruwa kenan sai a zo da na biyu sai a zuba magarya in so samu ne magaryar a nemo danya naka nemo danya sai a canza ka ta ko a cika ta ko a kwankwasa ta naka zuba aka kaɗa ta a ruwan ɗan abin nan tacin ko kuma a nemo rariya ma za iya tacewa in kuma babu ɗanya hayan fayi da busasshen ana da za ta bayar da yanayin da ake so amma dai ɗanya ta fi saurin kaiwa ga manufar da ake so a kai tsakanin busasshiya idan aka yi wannan da magariyar sai a zo sai a sake bin bangaren shi na dama in kuma aka so za a iya ta a yadda aka yi wancan na farko a duk gaban alwallar shi duka a gama sannan a dawo a zaunar da shi a bi bangaren dama yana zaune bangaren hagu yana zaune sannan in kuma yana kwance ne ba za a iya fiwa a tare da shi ba yana kwancen a bi bangaren dama a wanki ko ina a tabbatar ruwa ya shiga me wankan idan ledar da ke hannun shi ta lalace da ya tsaya ya canza wata saboda kada jikin shi ya rika taba jikin wancan saboda alfarmar musulmi hayyan wa maita ko hayyan wa maita idan aka yi wannan an yi biyu kenan in uku kawai za a yi to ana uku sai a sa kafin idan ba uku za a yi ba biyar za a yi sai a nemo irin na baya sai a yi sai a samu ruwa ko ruwan magarya sai a yi na uku sai a yi na hudu na biyar sai a zuba kafur shi kafur din ya zama shi ne na ƙarshe galiban mu mukan sa turare ne a a na ƙarshen to shi kuma turare ɗan shi kawai yake bayarwa kai ba dole ba ne ma wani a ce ya tsaya kawai gaba da kai shi zai iya wani abu akasi ya akasin abin da kafur din ke yi turakan su samu ne a nemo kafur din kuma yadda aka ci gaba yanzu tabbas za a samu za a cikin islamic chemist kila samu wani mai ruwa ruwa ko wani mai waye ko wani mai waye in an zo sai a zuba shi a ciki kaɗa shi to daga nan sai ya zama shi ne wanka na ƙarshe da za a yi wa gawa idan uku ne mai kafin ne na ƙarshe haka in biyar ne haka in bakwai ne haka in sha ɗaya ne haka in sha uku ne idan aka yi wa mamaci wannan wankan kaga in akan wani gado ne duk ruwan ya tsiyaye da ka ba su minti ɗaya shi ma ba ruwa a cikin shi idan kuma a ƙasa ne ba ko buƙatar a canza mashi wuri garganin sai a zo da likafani shi ne fasalin da ya tattauna a gaba sai a sa shi a likafani sai a naɗe shi garganin sai a fito da shi sai sallah sai makabarta shi ta shi ta kare ko ta yi kyau ko ta fi kyau kai kenan ko ko kuma ta fi rashin kyau mai da aliyu sabi talib ko sai na usman radiyallahu anhu yake faɗi sai na wasu mai kita ka kabarin nan idan mutum ya dace ya yi kyau to abin da ke bayan shi ma wallahi ya fi to nan ɗanɗano ne ina ka rikin sa kabarin nan ya yi muni abin da ke bayan shi ya fi shi muni kaga ke nan ko wannan ai ya sa mutum ya gyara addinul mu'amala kamar da arba ke faɗi suka ce wai ne addini kai kai ka iya mu'amala kai ka rika kyautatawa in ga Allah ya baka wani abu na dan abin hannu ba ka da wani biri da kake da shi da wani bai da shi da haka nan da ke shaka baka a ya baka ne don ka nema lafiya kawai hikimar kenan kuma wanda kuke tare su amfana amma ba ya baka wani don kai kadai daga kai sun ƴaƴanka zai ko karbe da kai da ƴaƴan ya mai da ku karkashin wani takakkafafu nan nan bayarwa bai sa ya karu a bayarwa bai sa ya ragu bar sai ma karuwa in kana da wani abu sai kai alkhairi in ma ba ka da shi rayuwa da mu'amala da ɗan adam cike take da hantara da taɓa haƙƙi da cin diddige ba ka da abin da za ka iya mutane yawaita yafiya yawaita yafiya wani san kasuwa kiwa na aikin ya bada yake da shi ne yawa ba mutane suke ce ka a tujjaru humul kujjaru fa shi nan babban dan kaza ne dai ne lahira ko sai Allah ya fi miki shi ne jama'a ke ta ya kuka kwashe ne kai ya fi maka ce to ainihin ya ce abinda nake ya fi mai shine ina yawan ya fi wa mutane ba shi ne suka fi ya gaba hali ya ce kai na ya fi maka to na kuma abin da ba kuɗi ba ne amma a haka za ka ga wani mutum hadda da juma wani ba da juma ta har da irin mai nuna gabasin nan saboda tsabar sallah amma duka ya ce da ni da wani sai dai na jira kuma shi na allan baran jira yake a busa ka wajen waccan sallah sai ne amfani ai waccan gabar ta rubuta wannan sallah duk da ke da alhamis Allah na bonanza ikira mana ya ce ku zagaye duniya ku ɗauko kundayen bayina ya fi mu kowa sai wanda tsakanin shi aku da wani akwai gaba wannan an bira a zai yi hatta ya tsada ku kyale su gyara da suka in za su shekara talatin to sai da suka shirya tana ce to sati na sama kusa su bi jini da alhamis rigowa ma za a yi wannan bonanza to ka ce kai tsakaninka da wani ai ba a san me yaman bane ku dan ba ku san me yawan ba ai ba ma masu mu sani in dai abin da ya maka dai bai kai ya fitar da kai musulunci ba bai kai kaza bai kai kaza ba me ya ba annabi cin nasara ya fiya da ya rika yi fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu yace u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فدوبا abubuwan da aka kusan guda uku a daidai da ɗaya suke wallafi na anin nasi masu yafe wa mutane muka mashi kare ce na yafi na yafi kuma ba yadda za a yi wani mutum da ke can koli ko wani mutum da kuke mu'amala ya cutar da kai ka hakura face sai wata na ya dawa karkashin ka kuma Allah ya galiban yakan yi wannan kafin a nan duniya ba dole sai an ga ya iya ta da wani abin ka ba a'a wani abu za a yi kuma yana karkashin ka ko duniya ta san shi a haka duniya ta san zurriyar shi a haka duniya ta gan shi tsirara a haka da haka in aka gama wannan wanka in aka kalle ke sai samu wurin da yake ba a cike ba shi yana da kan nan a iya canza mashi mayafi ko bargo lura da cewa da aka yi wankan da shi ya jike to da in shi in abin da aka lullube shi da shi ya zama ba mai kauri ba ne sosai ko iya mashi wankan ta hanyar zuba ruwa ta saman abu za a wanke mashi wajen kafafuwan shi to ta saman tallar da wani ya sa hannun shi ta ciki nan kuma kawai da ana kiyaye wani yana saukan mashi yana wankewa don haka yi wannan aka canza mashi wuri daga nan sai a ɗauke shi sai a sai a sa da kafani za mu magana akan yadda tsarin da kafanin yake a mahanga ta addini ko da addini ya tsara cewa an yi wannan sallallahu alaihi wa sallama da kafani guda guda uku kuma a cikin su babu riga babu babu rawani duka wannan ba a yi mashi ba a ba a sa mashi su ba to sai fasali na gaba yace wa yajibu tafsiru kuma wajibi ne a yi mashi likafani da me za a mashi likafani a dukiyar shi ana ce musu tabihi mu'natut tabihi mutum na rasuwa akwai waɗansu haƙoƙa a dukiyar da za a yi maza a cire kaga likafani sai ake yi a cikin kuɗin za a turu a ne likafani har ma malam fiƙi suna ta min ra'asi mali idan aka ce min ra'asi mali shine ba ka da wani abu a duniyar nan da zai hana ta ba kuɗin nan baki ba zai hana ba wasiya ba zai hana ba ballantana magana wanda su da min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai idan suna jin sai bayan wasiya ne sai bayan sai bayan an cire mu'unatu tabihi an cire bashi an cire wasiya sannan a ba su raguwa to yace ya waje ba a yi mace likafani magabata da dama sukan sai likafanin su su ajiye magabata wannan wata ɗabi'a ce ko al'ada ta nagartattun bayi sun zamanin sahabbai radiyallahu anhu ajma'in gaba ɗaya yana kawai sai mutum ya sai sai likafani wani kuma yakan samu ne ta hanyar wani nagartacce tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wata riga sai mashi kyau da ya fito sabai suka yi ta yabawa ka a ya rasulullah ta kafin ne ya maka kyau duk wanda ya zuka a riko ya maka kyau sai ta rasulullah yana so ka bani ita kyauta ne ya ce to bari na shiga gida zan fito maka da yau kai fara sawa shi yasa Abdullahi ibn Abbas hadisi na cikin sahih Bukhari yace wato tsabar kyautar annabi karrihil mursala kamar iska ne da ya taso in ka buɗe turare a nan iska ya fito daga gabas mutane dubu na yamma in ya ɗiba ƙarshen da su ya ba su ba zai wani kuma mutum ɗaya ba shi yasa wani mai hikimar waka yake cewa ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله yace da ba komai a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zai iya ba da kyautar shi sai ran shi na jikin shi na dada da wallahi in wani roƙi shi sai ya ba shi shi ne da yake falyattaqillah sa'idu dan Allah masu roƙon annabi su daga kiyayewa don girman Allah su rika kiyayewa. A Makka ƙasar Saudiya kenan a nan harami an yi ire-iren wa'annan mutane. In dai ka ce mashi dan Allah ko ne zai baka. Gwamnatin tarayya za ta ce mashi mota, kafin dai gwamnati za ta ce maka mai hayaki ba. Kawai ya zo ya gama darasi sai wani yana tambaya kuma motar nan dan Allah a bani sai wani ya baki makullin. sai ce ma ɗalibai wa zo da mota ya kai shi gida shi ma sai da aka rika hana ga shan ƙefi shi kuma jami'a ta islamiyyar yake karantarwa amma in ana jarabawa in ɗalibai ɗaga hannu ya tambaye shi amsar tambayar jarabawa sai ya faɗa mashi to su samu kyauta rikin ya yasa ya ce ka Allah ya hana goye ne nan da zai ne ya fi ma an zanna mina da bayyana shi wa da huda من بعد ما بيناه للناس وأولئك يلعنهم الناس yake wallahi ba zai zama na abin ne ba dan wani aikin gwamnati to shine ya kabe na sashi duba jaraba yace shi yana da mafita shawarar da zai bari shi ne a tara yaran ai musu wa'azi su daina tambayar shi kaga ta ya fi sauki kai ka daina yace shi wallahi in dai za su tambaya sai ya baya to shine sai aka daina sashi yace kun huta ما انت يبدو هو يدلي با اركان الاسلام خمسه اذكرها داش داش داش داش داش yani ko ya bai ga ne ce wala menene rukunin musulunci yake a guda biyar ne baka dadi sabla dan Umar ba buniyal islamu ala khamsi shahadata hado ya so ne kai eh da kan ga haka sai mai ladin mirsadi su ta mu kyauta ce domin wancan mutumi da ya roƙi riga sai sabai kai Allah wani da shi sai dai wanda baka kyauta ba sai ce wallahi zan ba ku amsa sai je gida ya koya riga sai da ya dawo sai ce wato na ji sun ce sai mashi kyau Shi ne na roƙe ta dan ai man bai kafa ni da ya fi da ni ma za ta yi maka kyau sai kuma a lokacin aka ga hikimar shi da basirar shi hikima da basira wani zai iya tabarru'i ya rika yi wa wasu likafani ina ga wasu garuruwa ana samu mu dai yana ganin gidauniyar ba ta yanzu ko man kana da wadata sai ka ce yadi dubu ka ci duk gidan da aka yi rasuwa su zo su faɗa yadi na suke son duka fani a wasu wa man satara musliman satara hullahu fi duniya wa da akhirah ba yadda za a shirin kai in kai wannan ka ka kusurta wannan ka suturta rayayye ka suturta matacce don haka sanya likafani wajibi ne da ma ya suruhu za a yi masa likafani da abin da zai iya rufe shi da shi so da umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar na cewa in an tashi yin likafani a kyautata shi wa idan kafana ahadukum akahu falyuhu sin kafanahu in ɗayan ku zai wa ɗan uwan shi da kafani to ya tabbatar da cewa ya ya yi masa da kafanin da kyau mana a kyautata kamar yadda akwai sifofi guda uku da Amir ya faɗa game da kabari na ko ɗaya ba ma abin da zai baka maki wani zai kawai ya zo da yadda ka san daga Madina yake ko daga cikin kutu al-kutubu sitta sai ya sa kai masakar ka bashi haka kin ga tambaye shi me yasa kace ku bashi haka a gonan kani annabi ya ba mu kuta uku kowane kabari ana so ya kika na daya a zurfin kabarin a ajiquhu wa wasi'uhu wa ajmiluhu a yi shi da zurfi wanda suka je kasashen larabawa sun ga yadda ake yi wani ya kai daga inda kantin nan yake zuwa ƙasa shi ne kabarin daga kan aka zo da gawa sai da ɗaura wa wasu su shiga ciki da mutum biyu ko ita ko makarar sai ya ɗaura mata igiya sai a rika zura mata a hankali har ta je wajen su su cire gawa su sanya su kaskange wani ba ba a kange akwai sai a mayar da ƙasa ka faɗa man karen da zai iya zuwa ya tona sannan da yake ku yi da zurfi idan ya da uwa ne a kalla ya zo irin ita uwar ta zo irin kamar cibiya sannan sai haka ya ci sannan sai haka ya za ga wani karatu ne yake gama gada a kasar hausa wai inda a wuta na kasa ta bakwai ne wai iya zurfafawarka iya kai dan uwanka kusa da wuta malam wani kwa gidan biredi ka rike ta shiga aljanna kuma ga wani ɗan abu rina yana kwankwasa shi kuma annabi ne ce a zurfafa ka koya ba maganar wuta wancan molan ka ne yake sannan wa hadilu ku ji hana kamar kada zo irin ka kace kacen nan a'a ina magina ki leƙa ki ga sai ki ya ta miƙe ba amma da za ka tare can da yayi yadda sai ka san an yi fulanta ba ce kuma a sa tayar ko a yi pop a wannan duk ba sai yi ba saboda zai fita da mu kuma zuwa wata harkar to za a yi wa mutum da kafani da ma ya suruhu da abin da zai iya suturta shi annabi ya ce duk wanda zai wa ɗan uwan shi da kafani fa liyu sun kafanahu ya kyautata da kafani walau lam yakun ghayruhu ai alkafana walau lam yamlik gairu illa bai mallaki ko da bai mallaki wani shi ba mana shi abin da ya shafi da kafanin to za a yi mashi da iya abin da ya mallaka ne mana in bai mallaki wanda zai iya isasshe a yalwata ba to shi kenan sai a rike wajen ka wajen kafar abinci to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Mus'ab ibn Umair lokacin da ya zo rasuwa wata irin riga ce kawai ya bari wanda lai ne da kafani da ita kuma ita yake sawa da wata irin annanira haka da ya rasu sai annabi ce a farke ta aka farke ta in aka jawo aka rufe mashi kai sai ga fafuwa su su bayyana in aka ja aka rufe kafa sai kai ya bayyana sannan ya ce a jawo a rufe mashi kai sauran kuma a nemi wani ganye a sa روح مصعب ابن عمير أول سفير الإسلام shine mutum na farko da annabi ya fara turawa aikin jakadanci annabi na makka shekarar da aka yi akaba ya tura shi wannan mutum yana da falala kwarai da gaske wajen fara musuluntar mutanen madina shi aka kai fara tura musu qur'ani suka rika mitin asirri suka rika kaza suka rika kaza suka rika kaza amma ka duba da ya rasu ka duba mutum yayi jakada ya yi wakili na Annabi sallama ya yi aiki a fadar shugaban ƙasa chief of staff ne wane ne wane ne haƙorin shugaban ƙasa ne ne magana da yawun shi ne ko matinar shi ko shakeka amma ka duba da da abin da ya bari wanda wannan za ka iya rantsewa da Allah bai taɓa sisin gwamnati ba bai ci gududi ba wa mai yaghdu ya'ti bima falla yawm al-qiyamah shi ko wanda ya ci dukiyar gwamnati wallahi ta dole ta nan kiyama in mota ya danne haka zai zo da mota in kuɗi ya danne haka zai zo da kuɗi in fili ne haka zai zo da fili ta tari ya murɗe aka za a yanko sa ƙasa ta bakwai a ɗora mashi to a ranar ne zai san ya ci da yawa zai gane ashe dai ashe dai an ce wata na wani malami ya ce bari ya koya wa ɗaliban shi wannan darasin cewa don ka tashi tafiya lahira wala duk yadda za ka yi ka da ƙaramin kaya ka da aka zo sai ya rika kiran ɗalibai kana da lalura eh yana da lalura sai ba shi dubu goma ya ba wani dubu biyar wani dubu biyu wani dubu ɗaya wani ɗalibin shi ya zo sai ya ba shi naira dari kamar naira dari haka ɗalibin kuma shi suka su kusa da malamin akan sauran ya ji haushi ya ji haushi to ba da iya ya karɓa yanan sai kashe gire ce to su zo ya ka kunna wuta a ce bin naira ɗari ko ina ne inda ka kunna wuta sai a tora wani fale-fale wurin ya ɗau zafi a ce to ka taka wurin sakan ɗaya wanda ya karɓi dubu goma duk dubu ɗaya za ka taka su su za ka taka ɗari goma kenan in ka taka wannan rau sai ke bari ka ɗora a shi ma irin shi ne ka ɗora a shi ma irin shi ne mai dubu goma nan kafin ya kai ƙarshe kafa ta kayi wannan mai naira ɗarin yana zuwa yana tsorawa ya ga to kai shi ke sai ya ɗauke kafa shi ya ce to haka za ka yi biya a lahira ya cinka da yawa kaga kai da yake naka ba yawa ya ga gani mu ga kamar ka ke lafiya ba a karama kalla shi to ka sha ɗora haka ne a lahira duk wa yanta kaga sun ci da yawa kaga yadda ta kaya wannan kuwa practical ne na nan duniya kuma ta lahirar ba haka ne inda ustazu ne ya haka to idan mutum bai mallaki komai ba sai muke san abin da ya mallaki kamar yadda aka yi wa Musa ibn Umayr wala ba'sa bi ziyadati ma at-tamakkuni min ghairi mughalati babu laifi ai kari ma at-tamakkuni tare da tabbatar da cewa an yi irin wanda shari'a take min ghairi mughalati amma ba tare da an wuce gona da iri ba yani ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka zo da kafanin yarshi fa innahu kana yunawudu an-nisa a sauban sauban wa huwa inda al-baji yana miƙa musu tufafe ku sa masa wannan ku sa masa wannan fata na wala hunna hikwa umma dir'a umma himara umma malhafa umma udri da ba da zalika fi sawbil akhir ya miƙa wannan yake ku sa masa wannan ku sa masa wannan ku sa masa wannan ku sa masa wannan kenan ba laifi in bai da hali guda ɗaya ya isa amma in yana da hali a yi guda uku a yi guda uku za mu ji siffar shi ma ta ake uku ba wai duka a nake shi da ukun ba ne sai ce ba laifi amma kuma kada a wuce gona da iri kada wajen yawan likafanin a zaki kuma kada wajen kwalitan likafanin a zaki kamar yanzu a zuwa ce a je a siyo miki wani dan madina mai kyau ya fi sai miliyan ɗaya saboda gwamna ne kwan kawo a hana kuma da ma ka ja barayi kabarin kenan ga yadi talatin an ciyo laye ma yalla bai naira miliyan talatin ai kowa zai kalli kabarin da dare ya dawo to kawai sai a hana ya so a siyar aiwata na kawo na aiki wata ba sa na nuna bukatar dubu uku ya ce wa yi kwanu shahidu fi siyabi illati kutila fiha bayani ya gabata ana wanda ana wa shahidi da kafani da tufan da ya rasu da shi za a rufe shi wa nadbu tatsayidi badanil mayyiti wa kafani an so a yi ne an so a sanya turare a jikin mamacin da kuma da kafani shi ko dai a yi turare na wuta ko kuma a samu turare na ruwa amma dai ya zama mai kanshi sai a sanya mai in aka yi masa haka yayi sai sa aka ce shi littafanin a shi jikin shi ma a sanya kafur dan ya samu wannan kanshin to sannan kuma ga littafanin shi kuma an sa mai turare sannan ga jiki haka kenan wancan wanka na uku in su a nemo kafur din ya ce to da yi turaren da zaka zo ka sa a wanka na uku to kuma ai shi ne za ka sa a jikin shi in ka gama kuma shi za ka sa a likafa ne in ka gama to zai na kafurkin kuma kuma shi wannan tsarin ba zai iya aikin da kafur zai yi ba ba ba zai iya ba su za ka da'iyar yakin sifar irin masu shaguna na islamic jami ba za a rika waɗansu ababe ba to wajen likafa nan abu na ƙarshe ana sa mutum likafa ne uku na farko za ka daga cibiyar shi zuwa gwiwa sai a naɗe shi sai a naɗe shi daga nan sai a naɗe shi da guda biyu daga farkon shi har ƙarshe wasu goma da nan suka ce a na biyun shi kuma za a ne wani abu kamar rigar riga ne ya sanya mai shi kuma bai zo har cibiya kaga wancan daga cibiya zuwa gwiwa wannan kuma daga kafada zuwa cibiya an rika nan wajen daga nan sai a zo da na uku gaba ɗaya sai ya naɗe su amma dai da za a samu an hasa ɗaya a daga cibiyar shi zuwa gwiwa sai a nemo na biyu sai ya naɗe shi tun daga farkon kanshi har ƙarshe amma na ƙarshen da za a sa ya tsara wancan faɗi shi kuma ya zo sai ya naɗe shi har ya nunka ko kusan nunke shi ya rufe shi daga nan sai a sami rigiya a naɗe daga nan sai a sauko shi sai a zo da shi makara daga nan sai a tafi wurin da za a yi sallah daga nan shi kuma sai a rufe shi an kammala da tashi shi yanzu ya huta ko an huta haka haka duk wanda ya rusa haka ke faruwa ko dai ya huta ko kuma mutane su huta da shi don wani nan dai in ya rasu wallahi tallahi an huta kwanan da za a fara kiwon kaji kwanan nan mutane za su fara masara a cikin gari kwanan nan za a daina haddasa fitina eh satar dare ta tsari mutanen sun wuce gida ba ga Allah ya ji gani ba a shiga tsakanin bawa da Allah Ina ga sai mu ga shanin sai mu tashi maganar maganar sallah subhanallahi sallam na alaikum assalam wa rahmatullah eh ya yi masu ba a shi dama in in bai damu da kai ba ko kai mai magana baya tankawa kawai abin da za ka rike shine mu'amala ta kudda kudda aka saba ba dole sai kun yi ba dan za ku tafi gona ta tambiya ta gidan sai ka daina biya musu amma duk sabda za ku haɗu kai ne sallama ko dai amsa ko ba dai amsa ba ko dai amsa ko ba dai amsa ba na kai ne rasuwa kawai an goka a janaza ana ce miki ya kara a kuri kuma ganin ce miki a kuri ya rage na shi ya amsa bai amsa ba ruwan shi shine sha sha sha amma an kace bari har gaisuwar har sallamar har kaza to shine za ki an zira ha bain hatta ya saliha amma sulhun shine ne da yace za ka fita daga gaba da wani matukar kana miki sallama a ga abin da al-Imam Shafi'i yana da wasu baituka masu masu masu ban sha'awa yake cewa idan wani mutum ya nuna bin jamu da kai a mu'amala ba yake malam ka rabu da shi kawai rabuwa da shi shi ne hutawarka kuma a cikin mutane akwai madadin shi dubun ne ka akwai wanda radda ya daina mu'amala da kai ka samu wani kuka fara mu'amala za ka yi nadamar mu'amala da shi tsawon shekarun da kuka yi a ce kawai kana mu'amala da dabba dabba ne yanzu ka fara mu'amala da mutum ita kowane wannan ka rabu da shi in kuma aka rasa irin wanda za ku kyakkyawar mu'amala da shi shi ne nan alimamu shafi yake ya kamata ka fara haɗa kayan ka kawai ka bar duniya salamun ala duniya idza lam yakun biha sadiqun sadiqun sadiqun sadiqal wa'd munsifa in dai a duniya ba aboki ba sadiq amini sadiqul wa'd ba mai cikin alkawari da tuna yanayin baya munsifa mai iya maka adalci da ke salamun ala duniya kawai ka fara ce ma duniya bye bye wassalamu alaikum wa rahmatullahi kawai ka wuce kuma in dai an bincika ba za a ba za a raka ba za ga yanzu wani yana ga ribar shi shine ya daina maka mu'amala ko sallamar ba a to kai shi ke min mu'amala da kuke kawai ka janye kai ma amma sallama kai mashi abin farin ciki ya samu sai kai ya amsa don sabon ruwanka kai ne don sauke wani nauyi kuma dan ka samu bonus din litini da alhamis Allah ya sa mu da cikin Allah kai mu darasin gaba za mu tashi kan matsaloli da suka shafi sallar jinaga to a shirya na sallahu wa bihamdika ya shirya wa alaikum assalam na'am eh eh kamar malaman fatawar labinas malaman fatawar labinas da'ima a nan a kasar saudiya kenan suke cewa in dai za a iya biyan bashin kafin a rufe shi ɗawainiya da ka sauka taudin biyan bashin ba zai sa rufe shi ne tsawon tsawon lokaci ba to a jinkirta rufewar inda ba zai ja lokaci ba a biya amma idan ka sauka taudin biya zai ɗauki tsawon lokaci na ɗaya ma dai ba a tantance ma da wadawa yake yi baki ba gonaki yake da su ba ma a tantance wace ya dinginar wace ya sayar wace ke hannun shi ba za ka auna aka ga haka sai ma za a ji a rufe amma da an dawo next level ko to next agenda ya za a yi biya musu wannan baki sai ya yi haka sura kan ana gaba zai iya biyuwa da wurin ba laifi daga rasuwa a rufe shi in an je makabarta sai amfani da wannan dama sai ya sanar da al'umma cewa wanda ya sai yana bin shi bashi to sai ya matso ya yi bayani sai a biya shi haƙoƙi don ɗan uwan shi ya huta to ka tsaya na kullum ko ban da shirin laila idan ta astagfirullah wa atubu ilayhi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk